كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na daren bakwai ga watan rabi'ul akhir hijira na ake sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1447 wadda ya daidai da 29 ga watan tara shekara 2025 miladiya. Ci gaba da gabatar da darussa da muke a wannan masallaci mai albarka, masallacin Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya. Sannan muna karatu cikin littafi mai suna Alwasaya Annabawiya na babban malami a Sheikh Salih bin Taha Abdulwahid. Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama. Zama da ya gabata, malam ya yi mana magana akan wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da wato ainihin su nesanci tunani da wato akida irin ta khawarijawa wannan malam yayi mana magana akan akan suwaye wato ainihin khawarijawa wasu wato ainihin mutane ne masu riko da bauta amma sun saba wa manhaji na ahlus sunna ta yadda suke kafirta mai aikata sabo a cikinsu akwai wanda duk wanda yake aikata sabo a wajensu arne ne akwai wanda kuma suke da aqidan duk wanda yake aikata kaba'ira babban laifi mazinaci mai kisan kai dan luwadu a wajensa a wajensu arne ne sannan sukan yi iddiai cewa suna son kafa daular musulunci dan haka sai su kashe duk wanda zai sha musu gaba sannan annabi yace za su na kashe musulmai suna barin kafirai annabi ya ce in ya haɗu da su zai kashe su kisa irin na adawa zai shafe su gaba ɗaya sannan kuma mun ji yanda wato ainihin ali radiyallahu anhu ya yake su sannan usman ma radiyallahu anhu suka yi marfito na fito shi kuma suka kashe shi duka mun ɗan ji kaɗan daga ciki sai dai kusan na shafa a yau na ce da zan yi magana a kan mai kisan Ali da Usman ko amma na shafa'a haka za mu ci gaba insha Allah ko wani zaman ko wani darasin sai a yi magana a kai amma dai a takaice shine Usman radiyallahu anhu lokacin da yawancin musulmai suka tafi yakin aikin suka tafi aikin hajji to sun zo sun yi kuri a gidan Usman radiyallahu anhu wanda daman kafin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Usman bishara cewar kashe shi za a yi dan aljanna ne amma kuma kashe shi za a yi wata ran annabi yana jinyar mutuwa ya sa an kira masa Usman Aisha radiyallahu anha tace tana gefe amma annabi yana yi wa Usman magana fuskar Usman tana canjawa yana masa magana fuskar sa tana harbewa sai ta yana ce da shi ya Usman Allah ya kusa ya sanya maka rigar khalifanci idan munafikai suka so ka zare ta kada ka zare ta har sai ka haɗu da ni haka kwa da ya hau mulkin khawarijawa suka kewaye gidansa cewa sai ya resign annabi kuma ya ce karka resign duk wanda Allah ya sa ma khalifanci ya baka mulki yace kai resign karka ya sai ka haɗu da ni da haka sai ya riko da wasiyar annabi sallallahu suka wato ainihin kashe shi bayan nan Ali radiyallahu anhu sun yi fito na fito da shi ya kashe su to shi ma dama annabi ya ce ya Ali ba za ka mutu ba sai wani ya sare ka da takwabi anan ya nuna goshinsa ya ce jini ya bata gemin ka sanan ka mutu haka ko aka yi khawarijawa da aka yaƙi wato ainihin aka aliyu radiyallahu anhu ya kashe su da yawa sun ji takeici sun ji ciwo bai wuce mutum tara suka rage ba a cikin su suka ce wata ran duniya ba za ta zauna lafiya ba sai an kashe dagutai daga ciki akwai aliyu dagutu ne a wajen su an gane kalmar dagutu ba tun yanzu bane tun dama a wajen su in ka saba musu kai dagutu ne kawai haka kuwa aliyu ya fito sallan asuba wannan mujrimi ya tsima takwabin shi ya zo ya sara kan ali Aliyu yana shelar cewar kar ya gudu kar ku bar shi ya gudu sahabbansa suka fiffito aka tsuka shi aka kama shi Ali radiyallahu anhu yace idan na mutu ku kashe shi da kisasi saboda ya kashe ni idan kuma ban mutu ba to zan ga miye makomarsa da kashe jini da ya shiga kwakwalwar Ali radiyallahu anhu ya zama wannan yayi masa sanadi to haka za su yi ta fitowa duk zamani suna kashe masu la ilaha illallah Allah ta'ala shiryar da mu yau za mu tashi a gaba da malam yake cewa وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق والصبر على ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم ga al'ummarsa da su yi riko da addinin Allah baki ɗaya kuma kada kansu ya rarraba kuma su yi haƙuri a kan haka su yi riko da addinin Allah su yi haƙuri a kan haka kada su kuskura kansu ya rarrabu saboda inda kansu zai rabu to za su yi rauni idan kuma sun yi rauni fa ƙarfinsu wato ainihin zai tafi malam ya buɗe da faɗin Allah ta'ala ya ƙuru Allah azza wa jalla fi kitabe inna ad-dina 'inda Allah al-islam Allah ya ce lalle addini a wajensa shine musulunci kenan mutane tun da musuluncin na addinin Allah ne to ba mu da wani abu da tsadarsa ya kai nami na addinin musulunci shi yasa daga cikin magabata annabi ya faɗa mana akan zo da mutum a tsaye da shi a sa zarto a tsakiyar kansa ko ya yi ridda ko a raba shi biyu wallahi baya ridda sai ya dai mutu kafin mu ashabul ukhdud an kamo su an sa su rami aka tona aka hura wuta in baka ce wannan sarkin Allah bane sai a tura mutum cikin wuta amma musulmai haka suka yadda da wannan wannan wato ainihin ukubar saboda sun san Allah ya musu baiwa mai tsada shine addinin musulunci to amma mu yanzu muna da sako-sako da mi da addini ka riƙe addini da za a je a dawo kada ka rabu da shi wa ya kolo subhana sannan Allah maɗaukaki yana cewa wa mai yabi ta gairar islami dina kada yi ƙubala min huwa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk ya biɗi wani addinin musulunci a matsayin addini to ba za a karɓa daga gare shi ba ko kuma ranar lahira yana daga cikin hasararru mali ya ce al-islamu dinun azim ja'a ya'muru bil jama'a wa yuhadhiru min al-furqa musulunci addini ne mai girma da ya zo yana wato ainihin umarni da mutane musulmai su haɗa kansu su kuma kiyaye rabuwar kai da saɓani saboda baya zuwa da alkhairi qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah baki ɗaya kada ku rarraba wa wa qala ta'ala sannan Allah madaukaki yana cewa wa la takunu kallazina tafarraqu kuma kada ku kasance tamkar waɗanda suka rarraba واختلفوا سكاي ساباني من بعد ما جاءهم البينات bayan da hujjoji bayyananau suka zo musu wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan kuma akwai azaba mai girma a gare su yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh ayinin da wasu fuskoki za su yi haske Allah ka sanya fuskokin mu ne wasu fuskoki kuma za su yi duhu qala ibn abbas radiyallahu anhuma Allah dan abbas yace tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaa fuskokin ahalin sunna wal jama'a ne za su yi haske ya kuke ganin fuskarsu a duniya da haske don an je lahira ma fuskarsu za ta yi mi haske wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ati wal furqa fuskokin yan bid'a da masu raba kan al'umma su za su yi baki ya kuke ga fuskokin su a duniya baka to hakan an je lahira saboda ba akan shari'a suke ba malami ne fa akan wadannan wai malamin ahalin sunna ya yi magana ta hujja shi kuma kawai sai ya hau mumbari ya ce ya raba Allah ya isa dubu saba'in saba'in a masallaci akwai aita jan Allah ya isa wani addini ne idan na yi magana da dalili misali in ana so a kare ta ni za a zo sai a zo a yi tsiye da dalili ko amma kawai da yake ba dalili wai an raba Allah ya isa dubu saba'in saba'in kun ga hidimar yara ne wannan yara ne kawai za su yi wannan abu Allah ta'ala shiryar da mu wamtanna Allah ta'ala ala rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ni'mati ta'lib baina qulubil muslimin sana Allah ya baiwa ga annabi sallallahu da ni'imar hada kan musulmai da annabi yayi wa ja'alihim jama'atan wahida annabi ya sanya al'umma ta zamo jama'a guda har yanzu idan muna so kan mu ya hadu to iya sunna zai hadu kun gane kamar yadda na faɗa mana yanzu ahlus sunna duk duniya in kuka je kansu a hade yake yanzu mu alisunan Najeriya muna son alisunan India da na Pakistan da na Saudiya da na ko'ina, amma ɗariƙu ko'ina da irin nasu. Wallahi ɗariƙar Najeriya ba ta daidai da ta India, ta India ba ta daidai da ta Malaysia, ta Malaysia ba ta daidai da me. Kowace ƙasa da irin ɗariƙar da suke da yadda suke bautar su, amma sunna ta farkin annabi sassan shi kaɗai ne zai haɗa me, zai haɗa kan al'umma. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم Allah yana ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine wanda ya karfafe ka da nasararsa kuma ya karfafe ka da mu'minai sahabbai kenan wa allafa baina qulubihim kuma Allah ya hada tsakanin zukatansu law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah ya ce da ka ciyar da da zaka ciyar da duk abin da ke cikin ƙasa din nan ko ba za ka iya hada kan sahabbai din nan ba walakin Allah allafa baina bainahum sai dai Allah shi ya hada tsakankanin su innahu azizun hakim lalle shi Allah mabuwaye ne kuma gwani wamtanna Allah ala sahaba ammatan wa ala al-ansari khassatan bi hadhihi an-ni'ma sannan Allah ya wato ainihin yi bai wannan ga sahabbai musamman ma ga ansarawa wannan ni'ima ta haɗa kansu da Allah yi faƙala ta'ala sai Allah ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarru ku riko da addinin Allah baki ɗaya kada ku rarraba wadhkuru ni'matallahi alaikum kuma ku tuna ni'imar Allah akan ku id kuntum a'da'an yayin da kuka kasance maƙiyan juna fa allafa baina qulubikum sai ya haɗa tsakankanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana da ni'imarsa da wannan addini sai kuka zama tamkar ‘yan uwan juna wajen soyayya da taimakekeniya a tsakankanu. Wannan Allah yana magana da Aus da Khazrafi ne, ƙabilu ne ubansu ɗaya, amma hamiyya gaba irin ta larabawa ta shiga tsakaninsu, suka ringa yaƙan juna. Malaman tarihi suka ce suna iya shirin yaƙi tsawon lokaci sun fi shekara ɗari da suna yaƙan junansu. har dab da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wani yaƙi da ake ce da shi yaƙin bu'ad to daga nan ne ba su ƙara yaƙi ba suka kashe juna suka kashe juna to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina ƙarƙashin inuwar addinin musulunci ƙarƙashin riko da tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce musu mumini ga ɗan uwansa mumini kamar gini ne sashi yana ƙarfafan sashi sai ya zamo suna son juna suna ƙaunar juna kuma sun daina yaƙi a tsakankaninsu kun ga wannan ni'ima ce ta turo annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuzakkiru al-ansara bi hadhihi an-ni'ma sannan annabi ya kasance yana tunatar da mutanen Madina da wannan ni'ima kana Abdullahi bin Zaid ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Hunainan qasama al-ghanaim daga Abdullahi dan Zaid yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yayi nasara akan mutanen Hunain ya rarraba wato ainihin ganima fa'ata al-mu'allafata qulubuhum sai ba wa waɗanda suke ana ƙoƙarin a janyo zukatansu su shiga musulunci fa balagahu anna al-ansara yuhibbuna an yusibu ma asaban nas ay min al-ghanaim sai labari ya iske wa annabi cewar mutanen Madina fa sun yi buri ina ma yanda ka bawa kowa sun ba su basu ji an ba su basu ji dadi ba ina ma an ba su fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa khatabahum annabi sai ya ce a tattara masa iya ƴan Madina kar a kira kowa sai su sai annabi ya dada su sai musu khutba فحمد الله واثنى عليه ثم قال النبي يبي الله ya gode masa sannan sai ya ce ya ma'ashar al-ansar ya ku mutanen Madina alam ajidukum dhullalan fahadakum Allah bi shin ban same ku batattu ba Allah ya shiryar da ku da ni wa alatan fa aghnakum Allah bi ban same ku talakawa ba albarkacin zuwa na tattalin arzikin ku ya hayayyafa wa mutafarriqina fa jama'akum Allah bi ban same ku kanku a rarrabe ba kuma Allah ta'ala sai ya haɗa kanku ta hanyar turo ni ta hanya ta a nan suka ce Allah da manzo su za su iya mana gori mu ba mu da abin goranta annabi a lokacin ya ce wallahi da mutanen duniya za su bi wata hanya ‘yan madina su biye shi da hanyar ‘yan madina zai bi a nan sai ya rarrashe su an gane ya ce kuma ‘yan madina riga ce ‘yan ciki kowa babbar riga ne sai ‘yan madina su ne a kusa da shi kowa bayan su zai bi haka ‘yan madina sai suka wato ainihin yadda da kason da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ana a shayi shi ne annabi ya ce ya same su kansu a rarrabe amma me kansu ya haɗu albarkacin annabi sallallahu ƙarƙashin wannan duk ƴan ɗariƙu da suke yawon haɗa kan al'umma kanmu da su ba zai haɗu ba har har duniya ta nade ɗan ɗariƙa ba addini yake ba an gane kuwa don haka sai dai su ajiye ɗariƙa sai zo su addini to sannan kan mu yami ya haɗu ba yanda za a yi wanda zai zo ya ce bayan shuɗewar annabi da shekaru da yawa an yi wa wani wahayin wani abin da ya fi alƙur'ani ko ya fi salatin annabi kuma ya ce za mu haɗa kai wannan ba zai yi ba don haka ɓata lokaci suke yi kawai sai dai a ta haɗa hoto kawai hoto ya ta haɗuwa amma kai ba zai haɗu ba ɗan ɗariƙa ba addini suke yi ba yau na ji ɗan ɗariƙa yana faɗa alkarmawi na kano ɗin nan cewar duk wanda ya ga babban wata fari to annabi ya gani duk wanda ya ga raƙumi ƙato to annabi ya gani yanzu wannan hadisi ne to haka fa suka gina haka suka gina me addinin nasu a kai to ta yaya kuma za a ce to waɗannan za a zo a haɗu ba za a haɗu ba za a haɗu ne ƙarƙashin wanda ya haɗa kan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka zo muka rungumi tafarkinsa muka rungumi sunnarsa to ko mun ce kanmu a haɗa ko ba a haɗa ba to kanmu a mi yake a haɗe yake amma bayan da za a yi wannan ga ɗariƙarsa wannan ga ɗariƙarsa yana hululi yana cewa annabi yana iya yin hululi annabi ya narke ya zama raƙumi yau na ji bidiyon eh ya ce in kaga babban raƙumi to kaga annabi ya ce ya yi hululi kenan in kaga wata kaga annabi ya yi hululi kenan wannan kuma shine aƙidar su da kaji suna cewa kowa Allah ne shehu Allah ne wannan shine aƙidar cewa mi narkewa Allah yake ya zama wannan shehu din dan haka shehu in kaga wannan shehun kaga mi tamkar kaga Allah wannan fa shine aqidarsu wallahi wannan shine aqidansu kuma shi suke bayyanarwa ƴan uwansu tunda a waƙe waƙen su dukka da ana ji ai waƙe waƙen su to waɗannan sune za su ce abu a hadu ta za a hadu annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin rumfansa ne kawai za a hadu duk wanda yace a ba zai bi annabi to kai ba zai taba ba zai taba haduwa ba Allah shiryar da mu mala yace wa wasan nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil i'tisami wa adami tafarruq nabi yayi wa al'umma sawasiya da su hada kansu kada suna rabuwa fa ولذلك فموعدنا اليوم مع الوصية الحادية عشرة لرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهي شيء سام عليه يجو ذامي مغنى أكم وصية تقوم شاء وجه إتشي وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق والصبر على ذلك shine wasiyar da annabi yayi wa al'ummarsa cewa su yi riko da addinin Allah baki daya kada su rarraba kuma su yi hakuri akan haka din qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا Allah yana yadda muku abu uku kuma yana wato ainihin kyamatar muku abu uku fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah yana yadda muku ku bauta masa shi kadai kada ku yi shirka da shi wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wannan shine shahidin kuma ku yi riko da addinin Allah baki ɗaya kada ku rarraba wannan yana daga cikin abin da Allah ya wato ainihin yarda mana da shi وقال صلى الله عليه وسلم سنا نبينا cewa لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا annabi yace kada ku rarraba waɗanda suke kafin ku sun rarraba sai suka halaka annabi sai yana ce mana kada mu rarrabu mu kokarin hada kanmu mu kokarin bin tafalkin sa mu kokarin riko da addini domin waɗanda suke kafin mu sun yi sabani kansu ya rarraba sai suka halaka wa qala sallallahu alaihi wasallam sana annabi yana cewa al jama'atu rahma wal furqatu azab jama'a rahama ne rabuwar kai kuma azaba ne nan wace jama'a yake nufi su ne jama'ar waɗanda suke kan abin da yake kai da shi da sahabbansa waɗannan su ne jama'a kuma su ne ahalin sunna wal jama'a yawwa amma waɗanda ba sa kan abin da koyarwar annabi to waɗannan ba sa cikin jama'a ko da mun ga kansu a haɗe ne amma suna ne amma mi a rarraba suke wala yazaluna mukhtalifin an gane illa marwahima rabbuk waɗancan su ne suke cikin saɓani marwahima rabbu kuma sune waɗanda suka bi tafarkin addinin musulunci na daidai sune wato an Allah ya ji kansu ya haɗa kansu ba sa saɓani walamma qala hudhaifatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa al ba'da zalika al khair min shar sannan yayin da hudhaifa yace da annabi sallallahu alaihi shin bayan wannan alkhairin akwai wani shari qala na'am du'atun ala abwabi jahannam annabi yace tabbas haka ne akwai wasu masu wa'azi amma a kofar wutar jahannama suke tsaye man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha wanda duk ya amsa wa kiran da suke sai su jefa shi a cikin wuta kuma ku lura sai fa qultu ya rasulullah sibhum lana uzaifa yace ya maki Allah to ka siffanta mana waɗannan mutanen ga masu wa'azi ne ga alkabba ga rawani amma kofar wutar jahannama suke wanda duk ya kira su za su jefa shi ciki annabi siffanta mana su qala na'am annabi yace eh qaumun min jildatina mutane ne daga fatar mu iri daya wa yatakallamuna bi alsinatina suna magana da harshen mu abin nufi ba wasu ne a waje ba ba wani arne ne zai sa babban riga ya sa rawani ba ya zo yana kawo mana shubuwa a addininmu ba a wanda yake ciki ne an gane wanda yake ciki ne zai zo ya ce maka mu'awiya mutumin banza ne wanda ya sa rigar addinin musulunci ne zai ce maka aisha mutumiyar banza ne wanda ya sa rigar addinin musulunci ne zai ce maka wato ainihin abubakar ba mutumin kirki ba ne kun ga ai ba ya ba daga kiristoci ya fito ba daga mi min dildatina wa yatakallamuna bi alsinatina to daga cikinmu ne za su fita kuma suna wato kiran mutane amma a kofar wutar jahannama suke tsaye qultu ya rasulullah fama tara in adrakani zalik sai na sha makin Allah me kake ga idan wannan zamani ya riske ni qala annabi sai ce taljamu jama'atan muslimina wa imamuhum to kai ka lazimci jama'ar musulmai da jagoransu ba ruwanka da wadancan wato dariqo din fa qultu fa in lam takul lahum jama'a wala imam sai ya ce to idan ba su da wata jama'a ko ba su da wani jagora qala annabi sai ya ce fa'tazil tilka al-firaq wa kullaha duk waɗannan tafarkai din ka rabu da su duk waɗannan ɗariƙo din ka rabu da su an gane walau an ta'udda ta'adda ala asli shajaratin hatta yudrika kal-maut wa anta ala zalik ko da zaka yi riko da tushen bishiya ne asalin tafarkin tsatsan tafarkin sunna kenan wato har mutuwa ta riske ka akan yanda kake kada ka kuskura ka bi wani tafarki na batattu kai riko da asali shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yanzu me laifin mutum ya ce da ajiye ɗariƙo abu sunar annabi ya yi laifi da ɗariƙa da suna waye riga wani suna ta riga ɗariƙa haka ne sai muka ce to mu ajiye duk ɗariƙun mu ba asali ba su yadda ba ba su yadda ba kun ga ba addini suke idan asali addini ake sai a riko da asali sai a rabu da duk wannan rassa din ko da an ce rassan ma daga asalin suke amma tun da to akwai asalin sai mu ajiye wannan rassa sai mu riko da me da asali amma ba za su yadda ba وظل النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته الشريفة يأمر بالجماعة سنة النبي صلى الله وسينا أمني دا جماعة حدا كي ويحذر من الفرقة سنة النبي أنا قرقئي قمدمي ربوان كي والاختلاف دا صعباني وظل صلى الله عليه وسلم يحرس جماعة المسلمين ووحدتهم من التفق يحرس جماعة المسلمين ووحدتهم ووحدتهم من التفكك والانهيار سنة النبي yana ya gush bai gushe bai yana iya kokarin sa wajen hada haɗakar musulmai wato da su haɗa kai da kada wato ainihin su rarraba ko kuma su durƙushe domin rabuwar kai tana gaisu ga haka din kama zalla sallam yuharibu tafarruq walau kana fi adna sura suwari kamar yadda annabi ya gushe ba yana yaƙar rabuwar kai ko da zaka ga abin ai kamar ba rabuwar kai amma annabi sai ya yaƙe shi fi hadarihi wa safarihi a bulaguransa da lokacin zaman gida fi lailihi wa nahari a daransa da yini shi wa min al-amthilati ala zalik Mala ya ce daga cikin misalai da suke nuna annabi yana ƙoƙari ya za al'umma kanta ya haɗu, malam zai kawo mana misalai, amma ku sani, an raba mu al'umma ta kowace kusurwa, yanzu ƙasashen musulmai manyan ƙasashen duniya, ƙoƙari suke suna mamayan ƙananan ƙasashe ma da suke kewaye da su, haka ne, so da su ƙara girma, saboda sun san in dai matuƙar ka girma kana da yawan adadi kana da kaza to kana cikin mai ƙarfi da nasara, haka ne? yanzu rasha ya girma rasha yake ita ce ƙasa mafi girman ƙasa a duniya amerika in ka je ya girman ta yake amma kuma shugaban amerika ne yanzu tun yaushe yake ce yana fatan kanada ɗin nan ƙasa ce fa guda amma ya ƙara haɗe ta ta zamo mai da amerika gaba ɗaya kun ga suna ta haɗa mai ƙarfinsu mu kuma musulmai sai me muke yi sai rabuwa yawa najeriya da nijar daban sojojin najeriya in ka tsallaka aka yi saɓani za su iya cewa ba kai ba ɗan nijar ba najeriya haka kan yana ta mi rarrabuwa ni sudan an raba ta biyu yanzu haka ba su kita sake mi da sake rabuwa ba an gane in ka je tsibirin larabawa haka ne ka je magari ka je tunis ka je jazair dukka fa yan uwa ne shekaru dubu a baya kansa a haɗe yake da kaza amma duk waɗannan turawan su zo sun mi sun rarraba mu to haka a cikin addinin mu ma suka ringa ɗaukan kwangilar wasu su kai su jami'o'in musulunci su karatu so da su zo su me su raba kanmu a cikin addini an gane kar ku zaci cewa duk wanda yake zuwa da da'awar addini kowa ne musulmai akwai waɗanda jami'o'i a ƙasar masar akwai kiristocin da ake ɗauka su je su yi su karatun shari'a so da su zo su me su raba kanku a addini sannan yahudawa su ma suna wannan su zo su yi karatun addini saboda su ne su raba kanku kun ga yadda suke ƙoƙarin raba kanmu saboda sun san inda kanmu ya rabu to za mu yi mi za mu yi rauni abu na farko misali na farko malam yace yadkhulu sallallahu alaihi wasallam almasjid yawm al-fayr an-nas hilaqan kathira annabi wata ne ya shigo masallaci sai ga mutane halakoki wasu a can wasu a can wasu a can kullu halqatin fi nahiya kowace halka a bangare guda fayanhahum an zalika qailan sai annabi ya hane su sai yace mali arakum izid yasa na ganku a rarrabe kun rarrabu ya ƙolin rawi mai rawaito hadisi ya ce kano ya hibbul jama'a kamar da yana so a haɗa kai ne a masallaci ma annabi bai yadda mai a rarrabu ba bai yadda a ce biyar a can biyar a can ba ya fi so mai kansu ya haɗu gaba ɗaya bayan sarifu sallama za ta yau min mina sala fa yara rajulan yusallimu faridan khalfa saf sana annabi wata ran ya idar da sallah sai ya ga wani shi kadai a bayan sahu yana sallah fantazarahu hatta sarafa min salati annabi sai ya jira shi sai da ya gama sallar sai ya idar faqala sai annabi ya ce istakbir salataka ka sake sallarka la salata lil ladhi khalfa as-saffi babu sallah ga mutumin da yake bayan sahu ma'ana inda gurbi a gaba a sahu kai ka ware gefa kai me kai sallah baka da sallah saboda zuciyarka akwai wani sharri in ba tare da wata larura ba duk wanda zaka ga yanzu masallacin nan misali ga guri sai ya sallah a baranda to akwai wata keta ta masallacin a ransa akwai wani mummuna abu in babu wannan ko dai game da masallacin ko kuma ga wani a masallacin saboda in babu wannan zai shigo cikin me cikin jama'a shi yasa annabi ya hana mutum ya sallah a wajen me a wajen sau kun ga nan ma annabi yana so me al'umma ta hada kanta ne wa hirsan minhu sallallahu ala jama'a faqad kana yanha an yusafira rajul wahda sannan annabi kokarin jama'a mutane su hada kansu sai hana mutum ya bulaguro shi kadai fa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce law ya'lamu an-nas ma fil wahda ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahda annabi ya ce da mutane sun sa abin da na sani na kadai ce da matafiyi ba zai tafiya da daddare shi kadai ba shi yasa kada ka kuskura kana tafiya me kai kadai nawa ne suke tafiya su kadai a mota ajali yake zuwa musu suke mutuwa a mota ko kuma jinya ta taso da ya samu wani mataimaki na gaggawa ya kai mi a shigo da shi gari a kula da shi amma da yake shi ɗaya ne a motar haka zai bulbulwa sajeji ya faɗi ya mi ya mutu nawa ne kuma mutum yana tafiya shi kadai a daji sai wasu mutum biyu su ganshi saboda shi kadai ne sai su mi cin ma masa amma da su biyu ne ko su uku ba su isa su mi su tare su ba da haka kun ga inda kai zai haɗu jama'a za ta haɗa kanta to da mi da za a yi nasara yanzu ina ana ta kashe uwanmu a gaza kusan me yasa wallahi kan musulmi ya rabu yanzu musulmin masar ji yake ana taɓa ɗan gaza ba da shi ake ba musulmin saudiya yana ji ba da me ba da shi ake ba amma da kowa ya ji da shi ake to da masa sai ta buɗe boda ta ce duk wanda yake so ya jihadi domin ba shi dama zai taimake uwansa da ake zalunta saudiya jordan sai ta buɗe boda amma kowa ya tare shikenan sai a ta kashe ɗan uwanka kuma abin da zai faru shine kissar wannan zaki ɗin da shanu guda uku da ya lallaba ya sulhu da ɗaya ya raba shi da biyu ya cinye ya sulhu da biyu sai ware ɗaya ko ya cinye ɗayan ya da sulhu da ɗaya ware ɗayan ya cinye ɗayan daga ƙarshen rana ta uku ya ce to fa duk nama ya ƙare ya za a yi ya ce shehu jimin ya ce da shi duk ranar da ka cinye na me na farkon gane ni ma matacce ne sai ya cinye shi don haka ma'ana abokin gabanka in yana cin makwabcinka wata ran me zai yi kanka zai iso a hankali eh wallahi suna gamawa da Palestine wallahi sai Masar suna gamawa da Masar wallahi sai Jordan suna gamawa da Jordan wallahi sai Lebanon suna gamawa da Lebanon wallahi ya ce duk sai sun maye mawe wannan tsibirin to ta yaya za a yi maganin wannan shine a haɗa kai idan musulmai ba su haɗa kai ba wallahi a hankali sai sun yi ko da ranmu ko ba da mu sai aka tafa amma idan muka haɗa kai muka yi ƙarfi in nace in an taɓa ka an taɓa ni ko to za mu yi ƙarfi amma nace in an taɓa ka ba da ni ake ba shikenan za mu yi rauni وقال صلى الله عليه وسلم سنع النبي يشي الراكب شيطان mai tafiya shi kadai shaytan ne warrakibani shaytanani masu tafiya su biyu shaytanai ne guda biyu salasatu rakbun wato wanda suka hadu su uku sune jama'a kenan kun ga annabi yana nuna maka in adadi yayi yawa to kuma alkhairi yafi me yafi yawa kakan mu ya taba ba mu wata kissa suna irin tafiya fatauci din nan a cikin ayari ne sai su biyu da abokin tafiyarsa sai suke baya su kuma ayarin asalin tafiyar sai suke gaba ya ce daga nesa sai ya ga wasu suna musu shan kai da daddare ne suna shan kansu ba su farga ba kuma har suka cimma musu kuma ba su je sun isa mai zuwa ga waɗancan ayarinsu da suke tafiya ba daga ƙarshe dai sun haharbe su da kibiya sun raunata sun raunatawa sosai sai da waɗancan da suke gaba suka gane cewar fa abokan tafiyar mu na baya ne babu ɗuriyar su fa sannan suka dawo suka same su cikin jini kun ga kenan da a ayari ake tafiya da wannan kariyar ammi an yi maganinta to shi yasa kullum kai kokari ka zamo cikin mi cikin jama'a wa hirsan minhu alal jama'a sannan kwadayi annabi da yake na hada ga al'umma faqad hamma an yuharrika ala mutakallifina an salati jama'a buyutahum bin nar annabi ya himmatu ya je gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i masu zo su haɗu jama'a su sallah annabi sallallahu ya himmatu ya je mi ya kona gidajensu a kansu qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace laqad hamamtu an amara rajulan yusalli bin nas annabi yace na himmatu na umarci wani ya salla yawa mutane salla thumma uhariqu ala rijalin yatakhallafuna an jama'a buyutum ni kuma sai na je gidajen waɗanda ba sa zuwa masallaci su sallar jami'i sai na kona gidajen su akan su kun ga annabi yana nuna maka muhimmancin mi a zo a hada kai wato ainihin ana haduwa وقال صلى الله عليه وسلم سمع النبي yace man sami'a an-nida'a thumma lam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhr wanda duk yake jin kiran sallah a zo a haɗu a yi jam'i ya ƙi zuwa to bai da sallah sai fa inda wani uzuri idan kun gane yana nuna muhimmanci na me mutum yana ƙoƙarin jama'a jama'a kada kana kaɗaici da wanda yake kaɗaici har taɓin ƙwaƙwalwa ma zai iya me zai iya samunsa depression zai iya me zai iya hawansa na haka kana ƙoƙari kana shiga mai jama'a yawwa lam yaktafi sallallahu bal akhadha yubayyinu li ashabi wa ummatihi anna tafarruq wal ikhtilaf min fi'li shayatin al jinn insi wal jinn sana annabi sallallahu bai gushe ba yana wayarwa al'ummarsa kai yana musu bayanin cewa rarrabuwar kai mafako to aiki ne na shaidanun mutane da aljanu yanda shaidanun aljanu suke kokarin raba kan al'umma haka shaidanun me mutane yanzu ka zama mai arziki za a samu wani shaidani a fadar ka wanda kokarin sa kullu shine ya raba ka da me da mutane yawa ya raba ka da kuma masu kudi da ba su hankaltar waɗannan mutane kuma sun ma fi san su wanda zai yi ta kawo tsaye gumi diyan da za a sai ya raba ka da me da kowa عن أبي ثعلبة الخشني قال لقى أبو ثعلبة الخشني كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية sahabbai sun kasance idan suka haɗu a gurare wato ainihin kwari ko wani wato ainihin gefe dai na jeji sai su je su rarraba kowa ya duba wata inuwa fa qala sallam sai wata ran annabi yace inna tafarraqakum fi hadha shi'abi wal awdiya inna ma dhalikum min ash-shaytan annabi ya ce kun gona rarrabuwar taku aje ana tafiya a daji wannan ya kama can wannan ya kama can daga shedan ne falam yanzilu ba'da zalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'd to daga nan sabai daga annabi ya ce su yi suke sai ya zama suna hada kansu sashi akan sashi hatta yuqalu law busita alaihim thawbun la'amma har ake cewa da za ka zo da wani katon mayafi ka lulluba musu zai game su saboda ba sa yadda me su raba kansu sai kullun suke kokarin haduwar kai wa an jabir radiyallahu anhu qala sannan daga jabir Allah ƙara mishi yadda ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce inna iblis yadawa arshahu ala alma iblis yana sanya gadan karagar mulkin sa akan ruwa thumma yab'athu sarayahu sai yana tura kananan rindunarsa fa adinahum minhu manzilatan a'zamuhum fitna wanda yafi fitina a ciki to yafi kusa da iblis shi zai janyo shi kusa yaji ahadun fa yaqul ɗaya daga cikin shedanin nan sai ya zo ya ce fa'altu kaza wa kaza na je na yi kaza da kaza na sawa ne ya kashe dan uwansa na sawa ne ya yi sata fa yaqul ma sana'ta shay'an sai shade ce tafi baka aikata komai ba qala sai wani cikin su sai yazo thumma yaji'u ahadun fa yaqul annabi yace sai wani yazo daga cikin su sai yace ma taraktu hatta faraktu bainahu wa bain imra'ati ai ban kyale shi ba sai da ya rabu da matarsa qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta sai ya kusanto da shi yace madalla da kai ba wanda ya kai ka aiki kenan annabi me yake so rabuwar kai ya san mata da miji idan sun rabu bala'i ya mi ya auku yawa la'alla zage-zage cin mutunci komi ya iya mi ya iya faruwa ya iya biwa ba la'alla ayan su riga su san gauce komi su wato ainihin lalace to duk shaidan shi yasa rabuwa yake mi yake masa daɗi walaqad salaka hadha ad-darba wa sara ala hadha an-nahj ala hadha an-nahj shayatinul jin ins al-yahudu kama sammahumullahu ta'ala sannan mala yace hakika daga cikin waɗanda suka bi wannan tafarki akwai shedanun mutane wanda su ne yahudawa yahudawa ba za su taɓa bari kan mai haɗu ba kun gane wala ba su taɓa bari ba da suka raba mu ƙasa ƙasa ba su haƙura ba sai suka raba mu jiha jiha ko ba su haƙura ba sai suka raba mu zon zon ba su haƙura ba sai suka raba mu lokal gama lokal gama shi ma ba su ne haƙura ba sai suka ce ward ward ko na ward ga yankinsu la'alla kuma gaba gaba su su raba mu gida gida wallahi so da ana tafi yanzu a zo su lamba a kowane gida su ce wannan gidanka ne yawwa amma kun ga da da al'umma take haɗe ya za ku ga anguwa guda gida ɗaya ne in ka shiga gidan za ka shiga kowace kofa ta wannan me ta wannan gidan kuma yan gari ba ka ji ka je zamfara ba ka je gida ba haka ne yawa mutumin katsina in ya shiga zamfara ya je mi ya je gida na zamfara in ya je sakwata shi ma ya je mi hasali me bambancin zamfara da sakwata da katsinawa ka ji harshe su me bambancin su amma an an ja yanzu da ‘yan sakwata za su ce wannan yankin ya shigo cikinmu, ‘yan katsina za su iya cewa mi, bai shiga naku ba, haka sai a yi faɗa a kai, a kan iyaka sai a yi ta faɗa, a ta kashe mi, a ta kashe juna, alhali kuma asalin mu da mi, ‘yan uwan juna ne, wannan aiki ne mi, na sheƙanu, game da Allah ta'ala ya faɗa game da su, wa idan da ƙullari na amanu ƙwalo amanna wa idan kalau ila shayaƙinin al yahud ƙwalo ina ma'akum ina ma nahnu mustahzi'un munafikai ne idan sun haɗu da masu imani suke mun yi imani amma idan sun haɗu da sheɗanu su yahuda sai su ce muna mi muna tare da ku wal yahudu la'natullahi falyahudu la'anahumullah shayatinul ins mala yace kun ga yahudawa shedanin mutane ne fa ya'maluna amala shayatinul jin wanda suke aiki irin na shedanin aljanu min at-tafriq bainal ahibba na raba tsakankanin mi masoya sun raba tsakanin India da Pakistan sun yi mi sun yi nasara la'alla mu je mu bincika a tarihi shekara dubu akwai bambanci tsakanin India da Pakistan ƙasa ɗaya ce amma yanzu sun me sun raba India tana da iyakar da in dan Pakistan ya tsallako mata ba shi da passport sai suka international passport kana da passport ka shigo mana baka da shi kai zamu kama ka mu daure kun ga yanda suke ta mi suke ta raba kai hasal yanzu kwanaki akan iyakar ma sai da aka kusa ayi mi ayyaki kuma an fara to kun gani to haka ne yawa haka ne yanzu duk kasashen musulmai ba wanda zai jin an taɓa makwabcinsa an yi da shi shikenan kowa sai ya ce ba da shi ake ba kun ga kai ya riga mi ya rarrabu kuma sun yi nasara a wannan nan malam ya kawo kisan wani Behude yanda Yahuda suke kokarin raba kan al'umma Behude ne sai ga kabilan Aus da Khazraj din nan kansu ya hadu kawai sai ya bakanta masa rai taya mutanen nan da za suke gaba yanzu kansu ya hadu ya je shi kawai yana tuno musu yaƙe yaƙe da suke a tsakankanin su da wannan bangare da suka kashe wannan bangare bai gushe ba sai da ya tunzuro su suka sa rana da lokacin da za su je su ƙara karawa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka cikin sauri ya zo ya samu sahabbansa yana cewa abi da'awar jahiliya wa ana baina alhurikum yanzu da'awa irin ta jahiliya za ku yi ina tsakankaninku wa tala alaihim qaulallahi ta'ala sana annabi ya karanta musu fadin Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu daga nan kuma me sai suka gane ashe sharrin bai hude sai suka ringa runguman juna suna kuka amma ba dan Allah ta'ala ya tsare ba me da wannan bai hudan ya tayar da me tarnaki shikenan sai a tuna fadan da aka yi da shikenan sai a dau makami kuma sai a koma jahiliya a ita fada wa mundu zalika tarikh kuma kada ku zaton cewa waɗannan kungiyoyin dariƙo da wani waye har yanzu yahuda ba sa taka rawar gani wajen me wajen ƙara shigo mana da su an gane akwai kungiyoyin addinin da yahudawa ne a bayan su saboda idan ka ga yanda suke gudanar da addinin kai ka san ba su da alaka da addinin musulunci ko ta kusa ko ta me ko ta nesa ba yanda za a yi kai addinin musulunci amma ka ce duk sabai mutanen banza ne zai yiwu ba zai yiwu ba so da yanzu duk hadisai sai mu ce an wane sahabi ne an wane sahabi ne alƙur'anin suwa suka kawo mana suka yi mana da kwashi sahabbai to amma sai aka samu yahuda suka tsaya a bayan wasu suka ce mi ku zo ku ce sahabbai mutanen banza ne sannan haka duk wasu ƙungiyoyi na batattu za ka ga akwai waɗannan mutanen ami a bayansu ko a bayyana ko kuma ami ko a ɓoye ومنذ ذلك التاريخ واليهود كالشياطين يعملون جادين لتمريق شمل الأمة wannan gaba tana da muhimmanci mala yace tun wannan tarihin ko to yahudawa fa kamar shedanu wato suna aiki da gaske fa wajen raba hadin kan wannan al'ummar wa taftiti wahdatiha da kuma daidaita wato da daidaita haduwar kanta walam yayasu ma'a killatihim yahuda duk da kadan ne su ko amma fa ba su yanke tsammani ba yahudawa ba su da yawa amma malaman tarihi suka ce to da a zamanin annabi ma yahudawa goma sun musulunta da biyu yahudawa sun musulunta saboda behude kun san tun daga farko alqur'ani hannasi ayoyi kusan akan sha'anin yahudawa suke magana saboda makircin su da mi da sharrin su tun farkon qur'ani aka ce ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sune al maghdub alaihim sannan minal jinnati wan nasi falaki da nasi an saukar da ita ne lokacin da bai hude wa annabi mi sirri kun ga farkon qur'ani magana akan yahuda karshen sa mami akan yahuda wannan yana nuna sharrin su da makircin su to mala yace duk da kadan din su ba basu yanke tsammani ba wa tafarruqin fil biladi da rarrabuwar kansu a cikin kasashe min naili ma aradu min al muslimina basu yanke tsammani ba na samun ribatar abin da suka nufa daga musulmai hatta haqqaqu fi'lan ma kanu yah yahlumuna bihi min tamzik shamli almuslimin har suka tabbatar da aikin abin da suke mafalkin sa shine raba kan hadin raba hadin kan musulmai shekaru ba ma nesa ba ɗaya daga cikin malaman mu Larabawa yake ce mana idan ba Yahudu yana taba dan Palestine to ƴan ƴan kasashen da suke kewaye duka suna zuwa saboda ana taba mi dan uwansu amma yanzu ba wanda yake shiga makamansu duk makaman yanzu kasashen musulmai sai ka rasa wa suke sanya aka da shi an gane wa suke sanya haka ba kuma ana ta kashe ƴan uwanka an gane kisa fa mummunar kisa ba kisan kare dangi a je asibitin yara a yi bombe a je wannan mutanen bayan an kuce su fita a gidansu sun yi tanti sun yi tanti sai a jefo bom kan tanti mutum yana asibiti ana tiritin din shi a bom din dinsa haka fa ake yi amma duk kasashen musulmai sai dai Allah wa dai Allah wa dai yanzu an yi taron majalisar ɗinkin duniya duk Allah wa dai aka yi ba a matsaya ba an ce Isra'il ba daidai take ba to me matsayar ku kawai Allah wa dai sai ta Allah wa dai har abin ya iso su an gane Allah wa dai Allah wa dai Allah wa dai sai ku dau mataki annabi sallallahu ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka wanda ya zalunci ko wanda aka zalunta idan wanda yake zalunci ne ka kame hannunsa azzalimi kame hannunsa ake Allah da ya shiryar da mu kun ga yana musulmai suka rabu ko kansu ya rauni ko wa tafriqi jam'ihim da raba haduwar su wa taqsimi dawlatihim kun ji da raba kasashen su ila duwailat zuwa ga wasu kasashe kanana ƴan kanana fa haka za a yi ta mai da mu tsibiri tsibiri kawai ga mu 'yan tsugul Najeriya gaba ɗaya ba tafi wata state a Amerika ba an gane kuwa Najeriya ba tafi wata state a Rasha ba ba ta ma kai ba dan akwai ɗan Rashan da ya ce min daga state zuwa state a jirgi za ka yi tafiyar awa biyar idan wannan labarin ya tabbata kenan daga nan har Saudiya Saudiya ma bai fi awa biyar ba kana cikin jiha guda ɗaya ne haka suke fa kun ga yanda ƙasar su take da mi girma saboda sun san wannan girman wannan yawan shine karfin su mufa sai ka ga wata jiha a Najeriya gaba ɗayar haka ɗan tsugul ya ce ma jiha ce wani yanki ɗan tsugul sai a ce local government ne da haka in abu ya same sai a ce iya ɗan local government ɗin ne ba ubanku da ɗan local government ɗin can ake kun ga yadda ake ta mi ake ta raba mu tsibiri tsibiri Sudan da a Afirka tana da cikin ƙasashen da suke da land ko sai aka mi tsaga ta yanzu wannan rikicin ma da suke ta shi ma kokari suke su mi su raba ta yawa su raba ta haka za a yi ta yi a ta raba mu duwailat 'yan ƙasashen ƙanana mutanahira mutabaghiza muna yakan juna kuma muna kyamatar junan mu an gane faqamat ala ithri hadha al-ikhtilaf wa tamazzuqi dawlat dawlat yahud mala yace isra'il daular yahudawa a wannan rabuwar kan namu ne suka iya kafa daula da kan mu hade yake wallahi ba su isa ba sun zo su dubu dan rika ko wallahi ba za su iya ba amma kan mu yami ya rarrabu wa tajamma'u ba'da ma kanu mutafarriqin mala yace kuma sai suka hade kansu bayan sun zamo mi da kansu a wato ainihin rarrabe walam yaktafi bidhalika ikhwatul qiradati wal khanazir mala yace ɗan uwan aladu da burai basu gushe ba bal farraqu baina ash-sha'b al-wahid basu gushe ba ma sai da me suka raba tsakanin al'umma wacce take ɗaya ce al'umma ɗaya ne waja'aluhu yaqtulu ba'dhum ba'dha suka sa sashin sa yake kasa sashi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mala yace fa shayatinul insi wal jinni humus sababu fi kulli sharrin yahduthu fi biladil muslimin al-yawm Malam ya ce, Shaiɗanin mutane da aljanu ko su ne sababin duk sharin da yake faruwa a ƙasashen musulmai. Ƙasashen musulmai, alhamdulillah suna cikin alkhairi amma su ba sa cikin aminci. Me ya janyo? Shaiɗanin mutane da shaiɗanin mi, aljanu, kan mi yana ta mi, yana ta rarrabuwa. Walam ya tabu bi zalika, Malam ya ce, ba su tsaya a haka ba, bal farraqul umma al-islamiyya bil asabiyya al-hizbiyya al-baghidha firaqan wa ahzaban ba su gushe ba sai da suka raba kan al'umma da ƙungiyanci wato ainihin memuni suka rarraba su ɓangarori daban-daban sashinsu kuma mai yal'anu ba'aduhun ba'aba ma da ya ce sashi yana tsine wa sashi wa yi kafiru ba'aduhun ba'aba sashi yana kafirta sashi wa ya fito ba'aduhun ba'aba sashi yana kashe sashi yanzu farko sai boko haram ta fito a cikinta sai a ce iswap tami ta fita kun ga sun ƙara wasu sannan a cikinsu sai a ce mai lakurawa ne ko mene kowaye ne sunansu su ma sai a ce me sun zame kun ga haka ne kan al'umman zai kuma da ya ƙashe al'umman suna tsine wa juna kuma suna kashe me suna kashe juna yanzu ƙarfinmu gaba ɗaya ƙarfinmu da leƙen asirinmu ba fa akan kafirai ba ne akan me ɗan uwanmu ne idan kan ƙasar musulmai tana leƙen asiri a wata ƙasa to ƙasar ta musulmai ne an gane an ka wata ƙasa tana tara ƙarfinta to wata makwabciyarta ne ƙasar musulmai take ja mata kunne ba wai ƙasan kafirai suke hari ba an gane za a yi ta tara ƙarfi amma ƙarfin duka suna so ya ƙare amiya a tsakankaninsu ne wannan shine halin da me al'umma take ciki da rabi ake shiga sallah ko فالتحزب الذين راوا في الأمة اليوم خنجر مسموم صنع في بلاد الغرب ما yace wannan rarrabuwar kan da muke gani ko yace wani makami ne mai guba da aka yi shi daga kasashen yammacin duniya tahta ishwafin yahud karkashin mai kulawa na ne na yahudawa lokacin boko haram tana kan zabi waɗannan masu ba da agaji suna iya zuwa kuma ya goma da su ba su talle wannan wani abu ne a ƙasa kai kuma ka je ka wuka za su ma da wuka za su yanka shi kuma wani ya biya mu ga lafiya kuma sun ce ma da hukunci shi ma da yake cewa annabi isa dan Allah ne amma shi kuma wani abu ne wata rumfa ce kawai babba kuma kwanaki ai akwai jami'in amurka da ya fitar wannan bincike cewar mai sponsor da na kungiyoyin ta'addanci kasashen turai da ne suke yi ko dan majalisa ne mutum wani magana amma za a ce ba wakaci ne shi za a ce kaza dundun kundin suna nema a nasu uzuri ba kamar yadda na faɗa muku mu yanzu da musulmi zai abu sai a ce ɗan ta'adda mu da za mu ce ɗan ta'adda misali da kaddara ma a fata zai yi ta'addanci wanda ba musulmai ba amma su kuma mutum ne zai sa waya a goshinsa ya layi facebook sai ya shiga masallacin juma'a a ƙasar su sai har mai musulmai sai shi yana da taɓa hankali sai a sami shi mun ga kudin suna da wa kansu mi uzuri mu ba wa tu'inat kuma kusan sun gama kirkirar ƙungiyoyi sai su zo kuma su ce za su zo su za su ba ku wannan ne za su kare ku da ɗan ta'adari sai ku ce makamansu ɗebo su haɗa kuma su ba ku ilimin yadda za ku iya yakan ne ya kan waɗannan ne ɗan ta'addar wallahi na kan shi suna da su suka gina su kuma za su ce su za su zo su yi mu kafa hakan ya ha za su ce za su yi maganin ne ɗan ta'addar don haka ku ɗebe mu kuma kusa nan ake ɗebo su kuwa kuɗin da ake ɗebo su ya kai a ɗebo su sojoji a ƙasar ku adadi mai yawa a ba su kuɗi kuma mai kyau kuma su yi aiki mai kyau amma ba za su yarda ba sai su ce mai mu ne za mu zo mu muka san doga da haka mu za mu zo mu kame mu kai ta adadin kai jama'a musulmi ne da rauni ko haka ne wa fi kun san ma'ana ko tare kamar ko wanda ne yake jini na
a kawai abin da zai ma dole kun dare da nan na ne ko wani kuma za su sarbe kun gare na ka ba su yawan a karatun arabi gaske ganin suke gare ka ba su yawan masalafai eh ka ba su yawan coci eh ka ba su a yawan kushe ba a rafi ko a rijiya na kasuwannin kunawa na a su cikin kwanci kuma shi da mu suke amfani eh haka ba mu kuɗi ba su kun gani ɗaya na yana wani da jirgin biye biye to ai in za ka tuna akwai darasin da muka taɓa kai ma ka kawo wannan bayani cewar za ku ga sai su su ta tambaya misali sai su ce kungiya su kungiyoyin da za ku gaba na gwamnatin ba nasu ai sun buɗi salarin su ya fi me ya fi kyau kawai a tunanin ku a banza ne gwamnati ba ta iya biyan dubu ɗari biyu su za su ba da dubu ɗari shida miliyan kan ko wanda a gwamnati kuma sai kayi shekara kamar guda ɗaya ko biyu kana ƙoƙarin wannan miliyan ɗin da su kuma a wata ɗaya sun baka a tunanin ku a banza suke wannan abu wallahi suna da manufofi kuma suna cin mami manufofin su da gaske kuma to don haka ne gaskiyar Allah musulmi ba dolo ba ne sai wanda ya mai da kansa ne dolo ya kamata musulmai su farka kuma ƙasashen musulmai masu bi su farka yanzu sun taɓa yaƙa mu da wayan nan a labanan kowai waya suka rika bindiga suna kashe mutane to dan me yasa mu yanzu ba mu da wanda za su kirkiro waya ne ba mu da su ne amma idan mun kirkiro sai a ce ta gabata da kyau sai tasu tasin nan fa kun san sun ce ko waya ka yanzu haka wayar ka tana hakan nan za a iya indicating location da kake in tana bude sun san yadda muke sun san ina muke zuwa sun san komi da muke shi yasa yanzu Hamas da suke yaƙin Isra'il ba su amfani da waya sai suke amfani da telefon na ƙarƙashin ƙasa so da idan kana da waya kan za su iya maganin ka da ita har da su kai kada ba an ce da rajim ba kake kungiyar manyan hamadu wayoyin suka ba su wayoyi sannan sai suka zo kuma yanzu suka eh, ta hanyar ma sai suka zo suka yi map din mu duk yadda kake a duniya za ka iya ɗaukar hoto wannan masallacin ka ɗauke shi za in kana so ka ɗauke shi yanzu live abin da ake in kuma kana so ne an gama gyaran nan ka ɗauka wata ɗan mun je Abuja sai muka je wani office a San Tara Road mun rufe da wannan lissa sai na ce masallacin mu na shago na aikin baba mu sai na ce ba na tunani yana kallon aikin da wallahi a take ya shige shige shi a wata jiha da yace bauchi ya zuko bauchin wata lokacin gaman kataku ya zuko kataku din za ka iya gane location din na ce eh ya ɗauko location ɗin ya ɗau hoton ya ja aro daga masallacin har ka'aba ya ce kawo yadda ka'aba take kawo yadda masallaci ne duk wannan ilimi ne da suka tattara namu suke da shi mu yanzu mu kuma wani ilimi muka yi domin kare kanmu babu su sun mamaye mu ta ko ina sun tare mu. amma mu muna karatu yanzu ka yi digiri ka yi project a yadda za a iya kirkiran mas da waye kawai kana gama sai professor sai ya je wullar da shi gwamnati ma sai ta wullar da shi shikenan wai shikenan an ba ka kwalin digiri kai ka gama su kuma da wannan suke ta fada da ci gaban su don haka musulmai su farka Da su a farke suke kullum wala ya zalu na yi kwaci nuna ba wannan yakin dukkan wannan ma- hanyoyi ne na mi na yakin don haka ya kamata musulmai a aikace fa su tashi su yi makamai nasu yanzu ba kasar musulmai ya kusa tana makamai yawa sai ku samu sai irin ne sai irin nasu saudiya za ta sai makamai duka ina za ta siya a amerika yawa a amerika ta siya su kuma amerika sun yi wanda ya yi wannan kenan saudiya zuba fata za ta iya gida amerika so da aka san sirrin makaman naku da karfin su da baya don haka musulmai su fata gaskiya musulmai su tashi su tsaya waɗannan mutanen da gaske su Yana da shi ajiyar da sa su kashe da nan
Ah, ta wasu ɗanyen hana Afirka ta zama ka kasa.
zama ɗaya ka gani ba za ta bai da ba saddam hussein ma ya kokari wannan haɗawa larabawa su haɗe kan su shiga ba amma ba za su yi Afirka ya ba za su yarda ba yawa ba haɗa kan wala ba ta bai da ba sun fi son mai dani najeriya ba su ci ba ai har yanzu suna ɗaukar nauyin su raba da su an daina an daina su ci najeriya ta rabu ne ba a daina ba su suke su raba nan su raba nan allah ta'ala shi ne insha allah sai mu taɓa yadda haka allah ta'ala ya taimaki musulunci da musulmai akan kafirci da kafirai ana ta fama da zamantakewar da ana gaba ɗaya ba mu lafiya